أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم يا إمة الشفيد لنا بهذا المحضر والتاد في بندرة تاتي لنا بالزفر بايعك ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ci gaba da gabatar da karatun basarar diwanin maulanmu shehul islami alhaji ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu cikin izin taisirul usuli yau za mu tashi in Allah ya yadda harafi na uku harafin jami'u shukunil khalqi min shani failin a mulam shehu ibrahim radiyallahu anhu yace harful jimi ko harful qafi jami'u shukunil khalqi dukkan al'amuran halitta baki daya dukkan jujjuyawar halitta baki daya dukkan canje-canjen halitta baki daya yana ga lamarin manzan Allah wato gwarzo sadauki shine alfailak a Allah subhanahu wataala ya samar da manza ya dauki manza Allah ya kasantar da shi a matsayin kalifa gare shi manza Allah shine kalifa na Allah kalifa sakakke duk wani wanda ka ganshi za a iya samun kudubi guda biyu ko guda uku ko guda hudu amma kalifa da'iman guda ɗaya ne tun daga farkon samu har ta. shi wannan kalifan kuma shine manzon Allah wannan kalifa kuma shine wasida fil ijadi wal ibdad wurin samu da kuma bada wurin samarwa da bayarwa da haka duk abin da ka gani na lamarin halitta samarwa da bayarwa duka suna karɓa ne da gurin manzon Allah abin da zai nuna maka haka shine fadin Allah fadin manzo Allah Allahu wal muti wa anal qasi duk wanda ga ya samu Allah i bashi ni kuma ni na raba na bashi Allah ya bada ni kuma in raba in bashi ya'lamu haza kullu man yaqin duk wani mai hankali ya san wannan sai dai mahaukaci kai ko ba za ka fahimtar da mahaukaci ba alayya natul ma'ani min ma'adina wa ma alayya idza lam tafhamil basar in ciro gwalagwale daga ma'adananta wannan haƙi ne amma in ce sai shanuwa ta gani wa na ka bari kai dai ba kana da hankali ka gane ba to ba ruwanka da wanda bai gane ba manzo Allah shine wasida na komai ya yi sheka ko wasu abubuwa haƙi ne na Allah amma Allah ya gaya maka wasu mala'iku Allah ya wakilta su ballanta na kalifa mu da manzo Allah kul yatawaffakum malakul mauti ba ka Allah ya ci ba mala'ikan mutuwa yake daukar ranku mana an wakilta shi wani guri Allah ya ce Allahu ko ya tawaffalan fusahina mautiya Allah shi ke karɓar rai kaga me za gane cewa ai wancan wakilci ne ballantana wakili babba shine manzo Allah dan haka duk wani lamarin halitta da ka gani samu da rashi badawa da hanawa saukewa da daurawa ci da ciyarwa sha da shayarwa duka lamari ne na maza shi ce fa'in kaga idanuwa na ɗaya wakalkali da ƙirjina waɗarsi da takadduna ko walagalaki da harshe na ƙilami alƙaluma na waniksi da tawadata kada hadamtu da zikiri din na ba da su hadiya don ambatan manzan Allah wannan shi ya kira musu iya sadaukantar da komai domin abin da kake so ka bashi lokacinka ka bashi dukiyanka sannan kuma ka bashi kanka kuma ka bashi harshenka bi zikirin rasulullahi shi ce da yawan ambacin manzan Allah ne alu nake ɗaukaka a zahiri cikin ilimomi fanni-fanni kuma wa artaki da ambatan annabi nake samun tarkiya cikin darajoji na makamatul wilaya na makamatul auliya na darajatul asfiyai duka da ambatan manzo Allah na gisa to kuma annabin ya ci a ce an samu da ambaci da ambatan shi ya taka domin duk mutumin da ke ambatan wani yana tare da shi almar'u ma man ahab in ka ambaci manzo Allah zaka zama tare da manzo Allah ka ko jalisu rasulullahi ay yastahiqu kulli shi ya cancanci komai to wannan kenan jalilun shi yace manzo Allah babba ne mai girma ma abucin kwarji jamilun manzo Allah kikkiawa ne ma abucin kyawu hulquhu kana so ka ji dabi'un manzo Allah zikiru rabbi shine ambatan Allah shine manzo Allah typical din shi alqurani in ka ga alqurani mai tafiya shine annabi Muhammad ma yalfizu min qawli ko wa ma yantiku kai anil hawa annabi baya cewa ya fitar da sauti annabi kenan fitar da sauti ma baya fitarwa sai Allah ya ce fitar sannan manzo Allah ya fitar bashirul mazala mai bishara mai bishara ne ga mu'mine masoyansa da aljanna nazirun mai kuma gargadi ne ga makiyansa da samun azaba madawwami rabbu sirkin ma'abucin gaskiya ne musaddakin kuma abin gasgatawa ne Allah ya sa an gane wallazi ja'a bisirki wa saddaka bi amana rasulu bima unzila ilayhi manzo Allah sai da fara imani sannan Allah sai ce wal mu'minuna amana rasulu tukunna sannan wal kaga shi mai gasgatawa ne kuma abin gasgatawa ne idan tallazi qad ji'ta bisirki sadiqan fa innaka masduqun wa innaka sadiq inji shehu khalilayya shi yace ya ku badade na guda biyu ya ku abokan tafiya na guda biyu murrabi ku taho mu tafi tare da ku ala hadratis sina mu tsaya mu birki mu yi tanto ga halara ta biyu to ta biyu ko kace ta biyun ta wato bayan halar Allah sai halara ta manzo Allah bayan halar Allah sai halara ta manzo Allah bayan yawmul ahad sai yawmul isnin da kace rana ta daya sai rana ta biyu litinki kisa shi yake cewa ramzuhu fi isnayn wa zaka sirrun azali duk isharar manzo Allah cikin bibiyu wannan ko sirri ne azaliya alam ko biyawm isnayn maulid sani isnayn وسره في اثنين وذاك السر الازلي بد بن سيرين kuma yace me alam sani yasnain alwujud wato nabiyin bin samuwa bana so kar mu zurfa ci dama muna da wujudu guda biyu to annabi sallallahu shine nabiyin bin su sallallahu alaihi wasallam to ku taho mu ci karo mu birki zuwa halara ta biyu hadratus sunnah halara ta manzo Allah uqaddili lubanatil fuadi domin biya bukatocin zuciya na almumazzaki wanda a zuciya na take abarketa mumazzak din nafi ne na alfuadi an gani to wannan ke shi ce alalai ta shi ala duk ku saurara ko kowa ya bada hankali shi kowa ya natsi ji ina ma a ce na san kaifa hadiyar da yaya alkawari na yake wurin manzan Allah ina ma in san matsayi na wurin manzan Allah ina ma in san daraja na wurin manzan Allah ina ma in san girman kujera ce a badan annabi kamar muka tambaye shi to kai ya yake a wurinka shi ce fa inna lahu domin ka sani annabi yana da shi a wurina abinda annabi ke da shi a wurina la'ahada wallahi alƙawari ne irin alƙawarin muwasikin mai ƙarfafa alƙawari mai ƙarfafawa mai ƙarf mai kulli kullin ma ya tamke ka gane irin kullin nan wanda za a ce wani ta yayi kullin nan to irin alƙawarin maza da ke gudana na maza irin wannan shi kira masdar wani nau'i na masdar da ke bayyana sufa yanayin kala na masdar kamar Allah ke ta fa akhazna wa akhza azizin muqtadi aku farukum khairun min ilahi muka kama shi irin kamun buwayayye mai iko to akhza azizin masdari ne sai ya zo domin ya bayani kalan sifar kalan sifar mini alkawarin rikewa Allah ya sa an gane abinda manzo Allah ke da shi a wurina wani alkawari ne irin alkawari na mutum mai karfafawa la ahada ta ce da sai shi rantsuwa wallahi alkawari ne irin alkawarin muwassikin mai karfafawa Allah ya sa an gane halabtu lahu shi ce na rantse wa manzan Allah na rantse masa a gabansa bizzati na ce na rantse maka da zatin Allah na ce masa inni wallahi ina son sa ka san kaji maso yayi tsayawa a gaban ka ce wani wallahi wallahi uhibbuka haqqan uhibbuka haqqan balla tana ce wallahi uhibbuka haqqan kai ya san abin da ka san shehu a masoya manzo Allah wani irin masoyi shi yana yin wani baiti shi ke cewa ƙaribi madiwul hashimi kuman alit usammihi bil mahamudu khair zaki walau balagu alfin wa zadu ta inna ma usammihi mu asma'a khairul anini wai ni duk waƙa ta daga gaba zuwa farko nake cewa fa yusuf wal busiri da Yusufun na bahani da Imam al-Busiri duk sun hazu sha'awa ga baitin nan na manta sun tattara wani fage irin fage na mai daraja shi ce to koda sun raga sani cewa ni ma mawaƙi ne manzon Allah bayan haka ni ma din duk wata waka ta yaban manzon Allah kuma duk wanda na haifa sunan shi sunan manzon Allah shi ce walau balagu alban koda yayin sun kai dubu ko da yayan sun kai duk to sammihi mu asma'a khairu zai zan rinka sa musu suna irin suna na manzon Allah daga Muhammadul Amin sai Muhammadul kaza sai Muhammadul kaza sai Muhammadul kaza duka yayin shehu Muhammadul Mai Muhammadul Wani Muhammadu Wani wannan ita ce gayar soyayya Allah ya sa an gane to wannan kenan shi yace widadan safiyyah irin san da nake masa irin soyayya ne tsarkake soyayyen da ba kasuwanci a ciki ba na san shi domin ya bani ko domin in samu wani abu yasa da za mu tsarkake san manzo Allah ne da mun rika gaisawa da mala'iku da kowa ya ga mazaunin shi a mat'ar sirkin sirkin inda malikin muqtadir ar-rahman to wannan kenan da haka in za ka yi ma'annabi su ya karka so shi domin ya baka karka so shi domin ya turo maka da mabiya karka so shi domin ya baka kuɗi ka san a cikin san manzala akwai da abin su amma ka so shi dan shi dan shi ya cancanci a so shi shi ne so tsarkakakke fawa na ji shi ne tabarki na wato shi ne tafiya hanyata hanyata wannan shi ya kira mene kinaya a ilimin bala'i abinda shi yake nufi shine hanya na wato in kaga na taka na yi tafiya akan abin da yace in tafi akan sunna shi nake tafiya ma'ana ba shine hanyar da nake tattaka ina tafiya ba kaka dauke shi a haka Allah ya sa ku an gane da akwai wanda shi yake ta wajawadi wasinani annabi shine doki na shine kibiya ta wani yace to ya za ya ce ba balaga haka ce annabi shine doki yanzu zai yi a ce kana nan dokin kana cin ai ba zai yi ba mana duk inda annabi yake anan nake kibiya ta me yake kare mutum yayin da kawo mai hari ba kibiyar ba ta annabi shine garkuwa na abin da shi yake ne to wannan ke annabi shine tafarki na da mauduki kuma shine mashayata fa innaka shi ce domin kai ya rasulullahi mihrabul wujudi kai ne alqiblar halitta an san mihrab shine me ake ce mishi ɗan kusurwar liman ɗan kusurwar liman wani ce to aka ce ma annabi mai rabu da lafiya yanzu shine ka'aban shi za kalla ai an bauta mishi kenan yanzu da aka ce mihra kowa a masallaci nake kallo ba mihrabi ba kidala a cikin bin duk wani musulmi wa ke kallo zai in zai ci wa ke kallo in zai sa wa ke kallo in zai yi sallah wa ke kallo ka gaya min mutumin da ya salla ba irin sallar manzo Allah ba mai sunanta za shi ce fa innaka mirabu wujud wa wajiba kuma kai ne fuskarta kai ne za su fuskanta sannan a san mutum ya zama musulmi amma da an kauce an cire ka to shikenan rabu da alƙawarin Allah an rabu da zimmar musulunci wannan kenan wa innaka babul wasl ya rasulullahi kai ne kofar saduwa wato annabi shine mai girma lamba ɗaya bayan girman Allah kuma shine kofa ta ɗaya mafi girma na Allah shine hijabul azam ba wanda ya san Allah ba ta sanadin manzo Allah ba dan haka baka isa ka je gurin Allah ba sai ka fita manzo Allah ka gaya min wanda ya san Allah ba cin zuwan annabi waye zai sanar da kai Allah waye ga maka ubudullah wala tushriku bi shay'a waya ga maka qul huwa Allahu ahad waya ga maka Allahu samad waya ga maka lam yalid wa lam yulad waya ga maka lam yakul sai ka koma gurin shi ka koma gurin Allah Allahu ahad ba ka ba da ka bi gurin wanda ya koya maka ba a kai ma ka san kaya hauka walaysa albirra bi an tatul biyuta min zuhuri Allah ya ce ku je wa kofa ta kofo ku je wa gida ta kofofin su wa'atul buyuta min abwabiha ku je wa dukkan gida ta kofarta kaka shallake ta inda ka hauta nan zaka sauka aran ba to shi annabi shine kofar saduwa kofar saduwa da Allah kofar saduwa da Allah kai yau ko ba ma annabi kace na kyala malami na zan je wa Allah tare da ai malam za a shawo hanyar da za ka yi kwana ɗaya ka je ta idan da da wanda ya santa wallahi in kai sakaci ka dau bakon gari sai kai sati kana binta ka kasa gane inda zaka ci Allah da gaske ne sai kai sati kana kewaye sai an nuna ka ce a dama nan ne ai tun da na fita cikin ranar da ranar ma ta ce guri muka yi ranar na ta ce muka yi saboda mene ba wanda ya santa ka tafi ba tare da wanda ya santa ba ka yi gaban kanka bai kamata a ce ka wuce ranar ɗaya ba ka je amma sai ka kai sati baka ji ba saboda ka tafi babu wanda ya sani kuma kai baka sani ba annabi muhammad shi ya ce wa innaka babul wasu ya rasula kai ne kofar saduwa da mutaki ga mai hakikantuwa da Allah kama abota bin diddigi na gaskiya ga wanda ya san bayanan ne yake kuma bin diddigi ya san koyayye eh mana Allah ya sa an gane ta wannan ke wa innaka khatmul anbiya'i kuma lalle kai rasulullah kai ce kamar koni na annabawa bayan kai babu wani annabi walakin rasulullah wa khatiman nabiyyi fala yura nabiyyun wannan fasara ne jumla ce da jumla ce bayaniya da ce bayanan abin da ke baya wa inna khatmun shine ma'anan da shi yake nufi wani khatmun fala yura nabiyyun bu aidal mustafa shine abin da ake nufi Allah ya sa ku an gane ana babu wani annabi da za a gani bayan manzan Allah wani annabi alƙarin alfailak. Allah ta gani, wannan ƙarmu ɗin tana subanta Mustapha ne, failaki ɗin nan kuma dole kai mata ya'un Mustapha, ya'un tamin ta idafa kai, ta idafa. Sau da ba zai ka ce, bu'aidal Mustapha alƙarmu failaki, ka cire ya'un nan. Domin in har na ati ne, in har na ati ne, dole sai ya zama sufan shi irin wancan kubo gane ba aka ce alƙarmu ana za sufanta alƙarmu ayola ce alfailamu ko ba haka bane ra'aitu ra'aitu al-imam al-mujtahid al-haziq al-hafiza ko ba ta ba dole ta tafiya da ma'rifa ko saboda wanda ake sufantawa mu'arraf to shi yasa wannan gurin in kaga bugu ba yawon ka samu shi yawon sai zama an yi idaba failaki amma bu aidal mustafal karni alkarni ya subanta mustafa ne shi ke subanta amma na su failak ya zama shi masu ba sai dai a ce alfailak mustafal karnil failaki ya gaba zai fi ko ba haka ba mustafal karni sai kawo yawo failaki wato failaki na wato gwarzo na shi mustafan da yake sadauki gwarzo na Allah ya sa an gani wannan ki shi yace musailamatul kazzab kaga musailama abun abun sifantawa da makareci bar ma dai sarkin magaryata hawala wato yayi kokari muhawalatan kokari yayi kokarin yaga kaunahu yaga ya kasance sharikan lahu abokin tarayya ga manzon Allah fil amri cikin lamarin annabta yayi kokari ya zama shi ma annabi yace shi ma ne masa wahayi in an so karin manzo Allah da aya ce ni ma kad unzila ilayya misla an so karin da irin ta duk abin da aka so kan ce ni ma an so karin da irin ta ga ga ga wasu surori ne na ƙarya banza kai da gaji ka sa akwai hauka ciki Allah ya sa an gane ba za mu shige cikin tarihi musulmi mutum kazzab ba a yayi kokari ya zama abokin tarayya ga manzon Allah mahadata mashirikin ya yi cika baki matukar cika baki ya yi cika baki matukar cika baki mahadata mashirikin ya yi cika baki matukar cika baki shi ma wannan mahadatin na'ibi ne akan maf'ulul mutlaq na'ibi ne akan maf'ulul mutlaq Allah ya sa an gane kamar in ce masdari go ba shi ne maf'ulul mutlaq ba to na'ibi ne akan sa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce wala tamilu kullal mayl kar ku karkata karkata matukar karkata ko ba ka Allah ce ba wani Allah sun tara ce ko wala ko wala tafsidu kullal basdi fataqudu fataquda maluman mahsura wala tafsid tafsida kullal basdi fataquda maluman mahsura karka ce zaka bada badawa matuka mana wala tafsidaha basdan to sai kulla ta zama tana ibanci ta Allah sa an gane ga sunan da yawa Allah ne tuna a kitab ko haqqa tilawati suna karantawa matukar karantawa kamar ka ce kai ta'allamtu ba'da ta'allum na koyi karatu karatu amma wani dan yankin karatu Allah sa an gane irin wannan lafazi su suna zuwa ne domin su tsaya a matsayin maf'ulul mutlaq amma kuma ba a cikin lafazin maf'ulul mutlaq aka ciro shi ba suna da lafazin kulla ko bada ko mahda ko haƙa da sauransu Allah ya sa an gani wato tamashduka mahada tamashdukin ko kace tamashduka tamashdukan Allah ya sa an gani yayi cika baki cika baki Allah ya kiyaye eh ah mara tamashduka wa rabbi yurikulaku haƙa amma ta ga Ubangiji na yuhikkula haƙa yana tabbatar da gaskiya dole ka ce yuhikku so da fiye daga a haƙa mai ta'addi ko don fiye wanda ya ta'addiya da a wurin muzari'in shi za ka yi ma a harfin muzari'a don mako kamar a madda yumiddu ko sabanin madda ya maddu to wannan ke a a ubangiji na yana tabbatar da gaskiya wannan shine al'adar Allah yubtilu diddahu daga abdala ne ya bata an asa an gane yana kuma bata kishiyar gaskiya wato ƙarya ke haka Allah yake ja al-haqq wa zaqa al-batil innal batila kana zahuka haka Allah yake wa amma ma yanfa'un nas eh ya Allah ya ce wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi Allah san dan yake yana cewa kazalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil fa amma az-zabdu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'un nas fayamkusu fil ardi كذلك يضرب الله الامثال Allah subhanahu wataala yace a shi kumfa wato mara amfani na ruwa sai Allah subhanahu wataala duk dadewan shi da zanzuwan shi a saman ruwa sai Allah ya tafiyar da shi wata rana amma abin da ke amfanar da mutane shi wannan fahimu kusufil ab sai zauna ya tabbata haka Allah yake da haka wannan al'adar Allah ne sai shi yake cewa wa rabbi yuhiqqul haqa yubtiru jiddahu wato kishiyan gaskiya walau sa'a nurul haqq walau sa'a nurul haqq ahlu ko da ahalu ta zanduki fa'ilin ke ma'abuta zindikanci sa'a sun munana maf'ulin a mene nural haƙi hasken Allah ko da zindikai sun yi ƙoƙarin su munana hasken Allah su kashe shi yuri duniyar yutfi nural lahi ba wallahu ciwo aballahu yawwara walau kariyar to an gane da kyau to wannan kenan don haka haka Allah yake fakat jadda ke ce hakika musailamatul kazzab yayi kokari shi ta hakiki da'awa wurin ya ga ya tabbatar da abin da yake kirkira abin da yake da'awa yake ikirari na annabta juhudahu matukar kokarin sa lakin na rabbi sai dai ubangiji na kowane lokaci galibun kullafair mai rinjaye ne a saman duk wani sadauki wani gwarzo fahu zabadu ke ce misalin musailamatul kazzab kamar misalin kumfani da Allah ya gaya mana fa amma zabadu fa ya zahabu jufa to shi kumfani wanda karza za Allah kai da Allah tintin ya tafiyar da makircinsa dama ka Allah ke ba kumfa misalin manzo Allah shine wa amma mayan fa'un nasa fayam kusu bilardi shine mayan fa'un nasa shi manzon Allah dan haka ne annabi ya dawwama wa tabqa manafi'ul khalaiq ma yanfa'un nas ke Allah sa an gani abinda kuma yake amfanar da halitta abin amfanin halitta wa tabqa yake kuma tattabbatu ai fayamkusu fil ardi tartaki tana ta daduwa har yau asirin manzo Allah an bali yake ko ba shi yace ba baharu rasulullahi bisirri yalbi kullun tekun annabi an baliya take da asiri wa inna quraish yace tabbas qurayshawa saboda jur'a da ƙarfin hali saboda jara'a da ƙarfin hali kazzabu sun ƙaryata manzon Allah duk da abin da suke gani na dalile bayyana saboda taurin kai da tsaurin kai sun ƙaryata manzon Allah duk da abin da suka gani min dilalat min al-ayat al-wadihat sun ƙaryata annabi wa kuma sun yaki manzon Allah amma saboda dakikanci na gaya muku da kafiri na da hankali da bayan badar ba kare akan manzon Allah to da ba amma wanda Allah ya so ya batar da shi ba kare da ka iya da shi eh mutumin nan ba shi da makami ba shi da shiri ba shi da komai amma ya fata fata da aka tsunto gawon aka yi jana'izar ya kuke ganin ya shirya ya kuke ganin ya zo da nufin yaƙi isa duk mutumin da ya san yaƙi ya san uhuduma wato annabi shi ne mai nasara bacin saba wanda sahabbai suka yi Allah nuna musu a Allah sa an gane wannan shi wannan ke famar zaka sai fulhaƙi shi ko takobi na Allah shi ne manzan Allah ko ba haka shi ne ko ba haka ba ne shi takobi ne na Allah simalul yatama ismatul lil arami ya magana Hassan ibn Sabit sayfil muhannad an gane min siyufillahi maslulu inna ya baitin eh ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam takobi ne na Allah sai takobin Allah son tala kike ta ala tafasudin ma'abuta fasikanci a ba da jimuwa manzo Allah ya halaka da yawa na gafarai kazzabu wanda suka kare tashi wa harabu kuma suka yake shi a fada ulu malaki dama annaba aiki biye ke abada wa afada mahawa madda ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusa kuma ya fa'idantar. Allah ya sa an gani, duka wasu rundina na kafirai annabi Muhammadu shi ne ya rusa su, shi ya ɗaiɗaita su, amma kuma shi ya fa'idantar. Allah ya sa an gani, shi za shi a wani guri ke cewa, a fada jimu albidiwa wa abadan, ta ji ɗaya, wa'arshe da man ƙarƙa na filgayi ya wala na li ahli din amma annafa gairu khabiran basiran wahibun wawa muksin muhammadu mahawul kufur maddu diya'i faqar jamal abdani ya ali wa ya habibu haka annabi yake ya tara kishiya biyu faqar jamal abdani ya tara kishiyoyi farko dai a fada wa abada ka gane kyau na biyu kuma arshada ko ko kuma alana wa annaba lana wa annaba ya tausasa kuma ya tsananta ka gane kyau madda wa maha ka ji uku afada wa abada lana wa annaba madda wa maha afada ya fa'idantar abada ya halakar lana ya tausasa annaba ya tsananta madda ya tabbatar ya shimfiɗa maha ya shafi a fada ya fa'idantar da masu gaskiya a bada ya halakantar da masu kariya lana ya tausa samun masu gaskiya annaba ya tsananta wa makarita ana ji sannan bayan haka madda ya shimfiɗa gaskiya maha ya shafa kariya muhammadu muha maha madu madda ya tabbatar Allah ta gani to wannan shi sashi yace faqad jama'al ajdad ya tare kishiya biyu ya alu ya daukaka wa ya biyu ya kaskantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi yace a fada jumu'al bidwa wa abada faqad hmm a fada ulumul haqi okay bi rifkin go fara a fada ulumul haqi kullum musaddiq ya fa'idantar da dukkanin ya fa'idantar da ilimoma na gaskiya ga dukkan wani mai gaskata alahu kafirai sun ƙi shi ba zau sun cutar da shi utuwan don girman kai da shishigi da wuce gona da ibi a ta ya tu utuwan ko ya ƙetare na ƙetare ya ƙetarewa to wannan ke falai mai tsara ma'an na bai gushe ba bi rifkin cikin tausasawansa walinin da tausasawarsa ne murshida na halin kasancewarsa na mai shiryarwa ga kullum mun bakin wani abin halakarwa ko ce mu bikin halakakki Allah sa an gane mu bak bi fatil bayi abin halakarwa mu bik bi kasril bayi halakakki an gane to wannan kenan shi ce fa ya rabbi ya ubangiji fasluk bi ka shigar da ni sira da muhammadin tafarkin annabi muhammad amin fa ya rabbi ya ubangiji tansurni ka taimake ni ala kulli mubrikin bisa ga duk wani mai walƙiya duk wani maƙiyi mai walƙiya duk wani maƙiyi mai tsawa duk wani maƙiyi mai tsawa ko mai farin ciki a bayyane amma cikinsa yana ji kamar ya kashe an gane wa ya rabbi ya ubangiji wato rabbu da ka ganci ismullahi lazim rabbu shi yana koya maka ne kasancewa kiran Allah da rabu ba bukatar da ba za ta biya ya rabu ya rabu ya rabu in ka kira suna Allah da wannan suna Allah ce ya abdi saltu da tambaya baka farai kuwa ba ka annabi ce ba idza qala al abdu ya rabbi ya rabbi qala Allah saltu da tambaya baka ko tambaya ma an baka haƙiƙa ni shi ka tabbatar da ka haƙiƙantar da mabasir kulubana kuma ka buɗe zukacin wasabi da almajirai na wa hababi da masoya na amin fa kullum muwafaƙin da dukkan wani abin datarwa abin katantar yi wa gamdakatartu jayi nabi laƙi Allah dan albarkan annabinka annabin gaskiya sun masahabi sannan dan albarkan sahabbansa alayhi salatu da'iman salati dawwamamme tabbata gare shi lam tufattaki wanda salatin da ba a bude ta ba ba a yaye ta ba a balla marbunta ba sallallahu alaihi wasallam ta haka wannan kenan wannan shine kakken wannan harafi abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kurkuri Allah ya yafi mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara manzon Allah matsayi da daraja albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatocin mu ya kore duk damuwa inda muka kuskure Allah ya yabe mana يا رب بالذات وبالصفات فكلنا في سائر الهالات ثبت قلوبنا على الإيمان والتاجنا لعمل الإحسان انظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدي دينا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة واجزل كل من إلينا آسنا وجازي عنا جزاء الآسنا بالمصطفى الشفيع يوم المحشر خير الورى من قلبه بالكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا أمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله كرمك الله إيه.